Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci da zamu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Juma'a na Yar'adua wanda Malam Siraj Alhad ke jan baki kuma a Sheikh Malam Dahir Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku. Sunana Abubakar Salihu dan tsuntsu nake cewa a yi saurare lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya kawo mu ranar jiya da Allah ya kawo shi shehu ya zo bude wannan karatu kuma aka yi lafiya aka tashi lafiya aka samu addu'o'i musamman an yi hataman alkur'ani bayan hataman qur'ani kuma aka yi addu'o'i aka yi ma al'umma addu'a aka yi ma garuruwa addu'a aka yi ma ƙasa addu'a kuma alhamdulillah yan uwa suka ba da haɗin kai aka zo aka yi murna musamman da kama wata mai albarka shi ne watan ramadan ko da yake ba za mu magana wata rawana din sai daga karshe to amma alhamdulillah wannan ba kalmar abun farin ciki bane Allah ya raya mutum ya kawo shekara kwana 360 kuma ya sake ganin lokacin ya sake dawowa wannan ba kalmar alkhairi bane ko abun godiya ne ga Allah subhanahu wataala in Allah subhanahu wataala ya raya ka ka sake dawowa a cikin wani lokaci na aikin alheri wanda ake yi to yana daga godiyar Allah kar kai sakaci da wani aiki alheri ya wuce ka saboda dama abin da ke godiya ga Allah ayotar da ayotar da godiya ayotar da godiya ya ya yi fadin godiya kace alhamdulillah godiya ce ga Allah amma kai aiki da godiya ka aiwatar da ita aikace to shine mahi godiya ga fadin godiya ma'ana Allah ya raya ka ya kawo ka lokacin watan Ramadan ya zo bara ka gani kuma bana ka gani to kai kokari kai amfani da wata ramalan din kamar yadda Allah ya raka gani wasu na nan basu gani ba to saboda kai rububin aikin alheri saboda tana yi wakila ba san yadda za a yi ba zuwa shekara mai zuwa manzala sun salama yana cewa a sa'adatu kullu sa'adati dulil umri fi ta'atillah arziki na karshe matuƙar arziki Allah ya raya ka ƙara samun rayuwa cikin bin Allah to saboda haka kuma aka san haka matsala matukan matsala da tabewa matukan tabewa mutum ya rayu cikin sabon Allah kullum yana ƙara kwanukan shi na ƙaruwa amma yana ƙara ɗaukan makan sanawi amma wannan kullum kwanukan suna ƙaruwa yana ƙara samun rahama Allah saboda haka kullum muna faɗin wani ɗan uwa daga cikin ɗan uwan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu kaiwa ma'ana ɗan uwan mutumin kirki ne sai Allah bai rasuwa shi kuma wannan ɗan uwan wanda aka bari baya shi bai kai kirkin wancan mutunan wanda ya rasu ba sai sabai suka raka kuka suna cewa Allahu akbar wani dan uwan mutunan kirki ya rasu sai yanzu shi aka bari da yake Allah yadda yake so yake yi mutunan kirkin shi ya dai amma kaga shi wannan an bashi baki da kai wancan ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ai wannan din da aka bari yana sallah suka ce yana sallah kwarai mako yace to kuka san bayan ta je wancan sallar shi inda ka kai shi yanzu ba ce kaga ba karamin alkhairi bane Allah ya raya ka ya baka lokaci ka samu rayuwa abin da nake fatan haka akwai wasu wanda muka muke ta zama da su tun da muka fara tafi da amma sai gashi ba su kawo yanzu ba an tafi an tafi mu kuma Allah ya raya mu kaga abu ne mu gode ma Allah cewa ya kamu mun ga wannan lokacin muna fatan yadda muka fara lafiya Allah sa mu kare kai inda ake kwana a kwana lafiya kuma ya sake nuna wa baɗi a sake zuwa a sake yi kuma wata baɗin da sake zuwa a sake yi a ita dai ko insha Allah saboda haka muna godiya ga Allah kuma muna fatan a abubuwan da ke cikin watan kan Allah taimake mu da samun suna alkhairi Allah taimake mu kiyaye mu kurakurai a cikin watan wata mai albarka alhamdulillah jiya shehu ya yi bayani wayoyi guda biyu wanda ya karanta wannan ayoyi da ya karanta su ne yanzu za mu ci gaba da yadda ya kwana kun rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin inna fi zalika la'aya wa in kunna lamubtalin wannan ayoyi su ne maulamu shehu abdulahar ya karanta yanzu za mu tashi kissa annabi nuhu ta kare in an tana muna cikin suratul mu'minuna ne a ita wannan sura sura ce ta mu'minai da Allah ya ambaci sifofin su kada balal mu'minuna har ya zuwa inda ya tsaya wallazinahum wallazinahum wallazinahum to sai ka magaya mana kissa annabawa dan su annabawa su ne shugabannin mu'minai duka baki daya sai aka kama gaya mana kisoshin annabawa da yadda suka da shi da mutanensu to shi ne aka fara da annabi nuhu shi annabi nuhu ana farawa da shi saboda kamar shi ne farkon annabawa wanda aka fara ba shari'a tun daga annabi adam hazowa annabi nuhu ba a fara cewa abu kaza halal bane abu kaza haram ne sai lokacin annabi nuhu to shi aka fara haramtawa da halittawa lokacin annabi nuhu shi ne annabi na farko wanda aka ba shari'a amma sauran annabawa duka tun daga annabi nuhu har zuwa annabi ibrahim ana bin shari'a annabi nuhu ne tun daga annabi ibrahim har zuwa annabi musa duk annabi da allah zai aiko tsakanin annabi nuhu zuwa annabi ibrahim to yana bin usulubi da tsari irin na annabi nuhu ne shi kuma annabi ibrahim tun da zo aka jaddada mai aka mai tajadidi to tun daga gare shi har zuwa annabi musa duk annabawan da ake aikowa tsakanin su to yana suna aiki ne da littattafan da aka ba annabi ibrahim shi kuma annabi isa annabi Musa tun daga shi har zuwa annabi Isa to duk abin da aka ba annabi Musa annabawan da suka zo wannan tsakanin to suna aiki ne da abin da aka ba annabi Musa annabi Isa ya zo aka ba shi sabon littafi shi ma har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana aiki ne da abin da annabi Isa ya zo da shi mu kuma alhamdulillah shi manzon Allah shine khatimin nabiyina a tun da ya zo alqur'anin nan da aka bamu da sunnonin manzon Allah su ne muke aiki da su ba wani annabin da zai ƙara zuwa walakin rasulullahi wa khatimin nabiyina to shi annabi Muhammad shine shugaban annabawa kuma shine cikakken annabawa su malamai su suka maye ma annabawa da can annabawa su ake aikowa su su rika tajadidin addini amma mu yanzu manzon Allah sallallahu alaihi malaman al'umma su ne masu jaddada addini duk malamin da yazo to yana aiki ne da kuma abinda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yazo da shi kuma wannan abin da yazo da shi har yanzu shine hannunmu sauran annabawa littafansu Allah bai alƙawalin zai tsare su ba amma mu littafin mu Allah ya yi alƙawalin zai tsare shi shine alqur'ani inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun ba yadda za a yi wannan littafin namu Allah shi ya dauki alƙawalin zai tsare shi kuma shi addinin shi ma Allah ya alƙawalin zai tsare shi ga yaran bi muke yi kullum kalubalanta juna muke ai ka saki hanya annabi Muhammad kai ma da ke bin ta ba bisa ita ba a ni ke bisa ita kowa cewa yake shi ke bisa ita kowa cewa yake shi ke bisa hanya nan kullum muna challenging din junanmu muna cewa ba bisa hanya da ka dan saki layi sai an kalubalance ka an ce ka dawo bisa hanya wasu ma saboda tsananin bin hanya to sai kaga har suna bin abubuwa suna cewa za su suna yin wasu abubuwa wanda su dace ba to wannan dai dukkan shi in mutum ya lura to tsaro ne da kiyayewa da Allah ya ba wannan addini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna godiya ga Allah mu ba mu ga annabawa ba amma kuma mun yi imani su duka baki daya wannan darajar manzon Allah ce shi shi manzon Allah sallama da aka ce baka nada halifa sai ce a'a shi Allahu khalifati ala ummati haka maulama shi islam ya faɗa yace manzon Allah bai bar wani ba bai bar wasiya ba ya haruna khalifni fi qaumi wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin haka annabi Musa ya faɗa ko amma shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mai bai barin wani halifa ce wani ke halifa saka mai da annabi Musa ta hiya ma za yi sai ce Haru ne halifance shi sai ce a ni Allah shi ne halifa ta cikin al'umma kaga bai bar wani sai dai isharori ya yi isharori cewa sai na bakar shi ke halifa amma ya karara a hidi kararar su a ce kararar abubakar shi ne halifa manzo Allah bai ce ga wani ya ta'ayinin halifa ba wannan saboda ya ban mahalara ce aikinta kamar yadda malamu shi islam ya faɗa ya ce to shi kenan tunda ko Allah ya zama halifa shi ɗin to sai Allah ya hana al'umma shi saki layi al'umma shi bisa hanyar manzan Allah suke har yanzu insha Allah bi yadda aka lalace suna kaucewa suna kaucewa to ba a rasa waɗanda ke bisa layin manzan Allah ila yamil kiyamati Allah ya tabbatar da mu a bisa alhamdulillah shi ne ya ci gaba da cewa sun ma'an sha'ana sannan muka fari muka fara bin ba bayan mutanen annabi nuhu sun wuce muka fari ƙuruna jama'o'i akharina wasu hum adu su ne adawa ba arsalna fihim نعم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون fa arsalna fihim sai muka wa'aike a cikin su rasula muka aiko manzo minhum daga cikin su kowace annabawa ana aiko manzo daga cikin su ne wa ma arsalna bi- min rasulin illa bi lisani qaumi bi bayyana lahu duk ai- manzon da zamu aiko to zamu aiko shi ne daga cikin mutanen ba zamu aiko wani ba a rasulan minhum manzo daga cikin su shine hudu an ubudillah abinda yace bi an ubudillah lalle ne ko bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani Allah sai shi afala tattakuna yanzu ba ku jin tsoron iqabahu azaba sa fa nuna ku ba da gaskiya su adawa su ne bayan annabi nuhu ba fara aiko wani annabi ba sai adawa ƙasa an halakar da annabi an halakar da mutane duka baki da Allah su annabi mutanen mutanen hudu mutanen annabi nuhu da suka da suka yi duka baki da sai aka halaka duniya aka halaka duka baki da نعم Allah ya aiko ruwa daga sama fafata hana abuwa ba sama'i bi ma'in munhamir wa fajjar lallara da uyunan falata kalma wa ala amrin kada kudira to aka halaka su duka baki da to su- kamar yadda shehu ya faɗa jiya sai aka ɗauki iri na mu- na mutum arba'in wani ƙauye mutum tamanin amma kuma ba wanda suka yi saura sai sabu da hamu ɗin nan da- da ya fi annabi Nu- nuhu ya zauna cewa na mutane yan kima har mutane ƙasa ta yi ta yi- ta yi ƙwari mutane aka aka yi adawa suka zama wasu irin mutane saboda ƙasai ta jika ta sha ruwa ta sha taki mutanen su kansu da aka tashi sai aka yi wasu irin mutane waɗanda ba taɓa samun irin mutane kamar su ba su adawa to wannan ƙarfi nasu da da yalwa da suka samu ta duniya to sai zamana sun sun yi- sun yi dagawa ƙwarai da gaske dagawa ya ma ta zama wata iri baki daya to shine Allah yake cewa fa arsalna fa arsalna minhum rasulan sai muka aiko banzo daga cikin su a ubudillah muka ce ku bauta ma Allah malakum min ilahi na gairu ba ku da wani Allah sai shi afala tattakura yanzu ba ku jin tsoron iqabahu azabu ubangiji Allah نعم qala al malaku وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترونهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون wa qala al malaku alladhina kafaru min qaumihi malaku alladhina kafaru min qaumihi jama'a majiya dadi an ce malaku mutane wanda da ka gansu cika ma ido ga kyan sifa ga kyan kamala ga kyan sifa ga kyan tufafi ga jin daɗi da kaga alamar mutum mai jin daɗi da kaga shi ya cika ma sifa ya cika ma fuska to su ne mala'u irin waɗanda ke zagaye da shi shi da mutanen mutanen garin masu jin daɗi wa qala mala'u allazina kafaru min qaumi jama'a majiya daɗi daga cikin su wanda suka kafirci daga mutanensa wa kazzabu suka ƙaryata bi liqa'i akhirati da azabar lahira shine da haduwa da Allah ranar lahira bi annal masira ilaiha cewa tahiya makoma za ta koma a koma wajen Allah Eh, lalle kowa kenan duniya zai koma wurin Allah to su sun yadda ana koma ana mutuwa amma ba su yadda in an tahi wurin Allah za a koma bai saken wata tambaya saken wata azaba a su sun gama in an tahi an tahi kenan in an mutu an mutu kenan shi kenan ba a sake wani abu ba ba baki daya Allah ya ce wa tarabnahu waɗanda muka ba ni'ima na am- na- na amna ni'imat ni'imatana ku na amnahu muka yi musu ni'ima fil hayati dunya cikin rayuwar duniya saboda suna cikin jin daɗi suka ce ma haza shi wannan hudu bai zan ba illa basharu face mutum ne mislukum irin ku ya kulu min mata ku nuna minhu yana cin abin da kuke ci daga cikin shi irin abincin ku yake ci irin ruwan da kuke sha irin yake sha garin da kuke zanne nan yake zanne bai je ko ina ba kuma kawai sai ya zo kawai ya sha iska ce wai shi ma Allah ya koshi mutum wane kamar ku dan gidan hawa da mali ko ya kula mata kulun abin da kuke ci shi yake ci wai sharabai mata sharabuna ruwan da kuke sha shi yake sha kuma sannan ku ce ya ce Allah ya koshi wala ina da tun basharan mislikum
wala ina da tun basharan mislikum innakum idza laqasirun suka ce wallahi wala ina da atun basharan mislukum wallahi in kuka bi mutum irin suka yi rantsuwa ka gane ku innakum jawabi sharadin innakum ku dai kun gan ku izan yayin nan in adatu muku in kuka bi mutum irin ku izan yayin nan la khasiruna ku kun zama yan asara kun yi asara magabununa abayi makabun gani wai abi mutum a tuba wa za a bi ai dole a bi mutum ka gane ko to shi yasa malamai ke cewa bashariya ba karamin hijabi bace kwarai da gaske ita zaka ga dan adam wai shi bai iya bin dan adam irin shi ya reda shi to shi kuma dan adam girma gare wurin Allah Allah na cewa wala kar karramna bani adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman halakana tafdila saboda haka shi dan adam yana da daraja yana da kima kuma ko da Allah ya duniya ya dama wanda ya ce zai halifanta bisa bayan ƙasa akwai mala'iku akwai aljannu akwai halittu kala-kala amma Allah bai ce zai halifantar da wani ɗaya ba bisa ƙasa sai ɗan adam inni ja'ilun fil ardi halifa ni zan halitta ɗan adam in sanya shi halifa to amma bashariyan nan ita ce babban hijabi duk annabin da aka aiko sai an kalubalanta da cewa mutum ne duk annabi duk annabin da aka aiko sai an ce mutum ne ya mutum zai zo ka gane ko wala mu yana cewa wai suke ɗaukar icce su maida shi Allah su ɗauki gunki su maida shi Allah su ɗauki dushi su maida shi Allah amma in mutum ya zo ya ce shi Allah ya aiko shi su ce a a ai aike ya yi mutum ya fi ƙarfin ya zama annabi ka gane ko duki ya zama Allah icce ya zama Allah amma mutum ya fi ƙarfin ya zama ya zama ɗan aikan Allah ka gane ko wannan misali ya yi shi dukin ya koma abin motawa ice ya koma mota amma mutum wai ya yi ƙarfin ya zama ɗan saƙon Allah a wai inda Allah na san aiko ai sai aiko mala'ika Allah ya ce walau ja'ala nahu malakan la ja'ala nahu rajula eh ai ko da mala'ikan mala'ikan zamu aiko sai mun maida shi dan adam sannan mu turo shi wala labasna alaihim ma yalbisuna kuma sai mun kawo musu rikitin da za su ce ai wannan ma yana da abu kaza shi bashariya hijabi ce in Allah ya nade mu mutum bashariya to sai ya imani da annabi in lokacin annabawa ne in lokacin waliyai ne ya yadda da wali in Allah ya sa wali ne sai ya yadda da shi ya tabbatar da wannan waliyin Allah ne ya tabbatar da Allah ya ba shi darajoji waɗanda sun sha bamban da irin nashi amma ba shari'a ba karamin al'amari ba ce shi ya sa walam shi islam yake cewa ita ba shari'a ba karamin al'amari ba ce kwarai da gaske duk annabawa an kalubalance su da cewa mutane ne to kuma bashariyan nan ko yanzu ita ke aiki kuma dukkan mutane kowa yadda sarakunan su mutane ne gwamnonin su mutane ne shugabannin kansu su mutane ne amma su ba su kalubalar da su ce to mista ɗan garin mu ya zama shugaban ƙasa mista ɗan garin mu ya zama gwamna mista ɗan garin mu ya zama ciyaman mista ɗan garin mu ya zama majalisa mista ɗan garin mu ya zama sarki kuma a rika daddoha wurin shi kuma a rika zuwa ana neman alfarma wurin shi alfarmar da kowa bai iya yi sai an gane ku abinda kowa bai iya bada sai ya bada alfarmar da kowa bai iya sai ya yi amma kuma yan ce Allah mai da shi annabi sai a ce ya za a iya zama annabi dan gidan wani ya za a zama annabi a dan gidan wani yadda zama shugaban kasa haka yana ya koma annabi dan gidan wani yadda zama gwamnati yana ya koma wali ya zama babban bawan Allah wanda ke daraja wurin Allah saboda haka ba shari'a ba karamin hijabi bace saboda haka shi yasa har yanzu har yanzu zaka ji in ana hidin darajar bayan Allah to su sai su rika ganin rishin kima su wannan abin ba wai ta karan bayan Allah ba manyan bayan Allah har abin har ya kai wajen manzon Allah sai ka ji ana cewa ai shi ma mutum ne kamar kowa eh shi ma mutum ne amma ba kamar kowa ba eh kullun ma ana basharun mislukum amma yuha ilayya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama basharun la kal bashari mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba kamar yadda ka san dai za a je cikin duwatsu ko cikin ƙasa a ebo zinari wannan wurin ƙasa gare ta zinari in an ebo ya kaɗan ɗan nunkuli kaɗan aje a samu miliyoyi ka gane ku wannan ƙasa ko in an ebo ta ba a sai da ta ko ko sisin kwabu to haka muhammadu basharu la kala bashari wal huwa kal yaquti bainal hajari shi kamar zinari ne a cikin ƙasa to saboda haka bashariya tana da shugaban annabawa mutum ne shugaban waliye mutum ne shugaban bayan Allah duk mutum ne to saboda haka bashariya kar ta hana mutum ya ga daraja annabawa bayan Allah suna cewa in mutum shi yasa ake son a cikin tahiya cikin Allah ka dan ci gaba ka tashi daga matsayin Islam ka koma matsayin iman ka tashi daga matsayin iman ka koma matsayin ihsan to in ka tayi matsayin iman to sai ka rika ganin kima annabawa sosai in ka tayi matsayin ihsan sai ka gane matsayin annabawa har da bayan Allah ma da an ce suna da daraja to sai ka ga kowace irin daraja aka ce dan adam na da ita to ka yadda ba ka yadda da cewa wannan ɗan adam ɗin bai iya kaiwa wannan matsayin saboda haka shi in mutum ya tsaya matsayin musulmi kawai to sai ya rika hidin irin maganar da kafirai ke gaya ma annabawa shi musulmi ne amma sai ya rika hidin irin ta kamar da muke ta misali kwanakin baya in mutum na bakin boda to sai ta hidin maganganu irin waɗanda 'yan bore ke faɗa wanda ke bakin boda sai ka tafi suna jin yaran wanda ke bakin da suna jin to in mutum na bakin musulunci kawai bai shiga cikin yi shiga matsayin imani ba to irin maganganun da kafirai ke gama annabawa shi ma sai rika hidin sai rika hidin su to bashariya dai Allah na cewa ma arsalaka balaka min al-mursalina illa innahum la yaquluna da'ama wa yamshuna fil aswaqi to saboda haka duk annabin da muka aiko yana cin abinci yana taya kasuwa to saboda haka malam masihu ibn maryama illa rasulun kar halal min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya kula da da to saboda haka shi Allah in yace ana cin abinci to kowa sai ya ga ba abin da zai biyo baya bayan cin abincin ba kawai kaga ma har sunan kamar kamar rusul illa innahum la yaquluna da'ama to ko ba sai an ce ba in an ci abinci kuma ana kaza ba kaga ne ko saboda qur'ani yana da balaga kuma kaga nan sai ce mal masihu ibn maryama illa rasulun kada halal min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqatun sai ce kana ya kula ni da ama to duk wanda ya ci abinci fa in dai ka cinye ta baka to kuma sai ya samu ta inda zai fito to shi Allah bai hidda ta inda zai fito din sai dai ce ana ci kawai kai ka gane ko amma ishara da ishara ta kabil akila to saboda ka duk wanda ke haka kuma bai hana ya zam babban bawan Allah bai hana ya zama babban waliyin Allah bai hana ya zama shugaban ku bai hana ya zama gwamnan ku bai hana ya zama sarkin ku duk suna irin wannan abubuwan amma kuma Allah ba su wannan daraja to saboda haka ai kokari a rika ganin kowane mutum da kima da Allah ya bashi a bar ganin bashariya shi duk wajen mutanen muke zuwa na neman alhorma duk alhorma zaka zaka samu ko daraja zaka samu wurin dan adam in ya nada ka halifa na zahiri to yanzu nan kana nan da an aiko aka ce shugaban kasa ya maida ka minista shikenan ka zama minista sai kai ta sawa kai ta hanawa kai ta arzutawa kai ta talautawa kai ta yadda kake so to sai ka hidda wannan ka sa wannan ko in ka gana maka dauka kashi in ka gana maka juye shi to ka hau matsayin kai maka zan halifa na Allah kwarai da shi fa Allah ya nada shi shi ma nada ka to wannan haka yake har albadi suna sawa suna hanawa kwarai da to amma mun yarda da na zahirin amma na badi da sai ka ga an kiyarda insha Allah to Allah ya taimake mu da yadda din albarka manzon Allah wala dayatun basharun mislukum wallahi in kuka mutane irin ku innakum ku idan yayan nan la khasiruna wallahi kun yi asara magabununa an maku kamun ga aya idukum
aya idukum annakum idza mitum wa kuntum turaban wa izama lannakum mukhrajun hata hata bima tu'alun aya idukum yanzu shi wannan manzo da aka aiko shi ne annabi hudu ya rika yi maku alkawali yana ce maku annakumu wai ku izamitun in kuka mutu wa kuntum turaban kuka koma turbuwa wa izaman kuka koma kasusuwa innakum mukhrajuna wai ku za a hiddo ku wai haka yake cewa eh haka za a hiddo kwarai gaske Allah na cewa suna cewa qalu ai za kunna izaman wa rufatan inna lama ba usula halakan jariya wai yanzu in muka koma asusuwa rudigagu yanzu sai a wata halitta sabuwa Allah ce kulu kunu hijaratan aw hadida aw halakan mimma yakburu fi sudurikum yace ku zan bakin karhe ko ku zan duki sai dai Allah mai da ku ba sai kulu na manyan idina sai ka san cewa wa zai mai da mu yace qulil ladhi fadarakum go awwala marra wanda halice ku da farko shi zai mai da ku wanda ya abu babu shi har ma dan ya lalace a ce zai sake gyarawa har ma sai an ce akwai mamaki da babu aka yi to kuma dan an ce za a maida har sai maida ta zama aiki a bai bai yiwa haihata haihata abin ya nisanta wai suke cewa abin ya nisanta ka ya yi nisa ya yi nisa limatu azuna wannan abin da ake maku alƙawari a ce za a maida ku min al-ikhraj daga a hiddo ku min al-quburi daga kaburra a ce bayan kun mutu a ce a hiddo ku a raya ku ai wannan ma abu ne mai sauki kullum duk shekara sai an gani ko a an duk shekara sai mun shuka mun yi shuka gero mu shuka dawa mu shuka masara matatta ce ta zama gari ta zama lafiya lau amma sai mu dauke ta in an yi ruwa sai mu dauka sai mu je mu kai gona sai mu sanya ta mutu fa ko ta masarai ta mutu ta zama ta zama ta bushe ta yi komai da komai amma sai kaga Allah ya hiddo ta ta tashi ta zama sabuwar masara ta zama sabon gero ta zama sabuwar dawa ta hito kuma dan Allah ma ya nuna ma cewa ba mata ka bace wannan wani sirri ne ga Allah kawai haɗan naka abin irin yan masu shuka gyada ko masu shuka wake zai kaga in Allah ta sai turo ma abin kai to gara kamar an turo ma dan ma ka san ba shi bane sai a turo ma dan naka dan naka waje gyada sai ta hito waje dan waken sai hito waje shi abin sai hito waje sai kaga kawai sai kaga wannan sirrin ya hito ya hito shi ke ka san ba ba haka bane a'a wannan dai kai asbabu ne akai dalili ne akai to haka shi ma dan adam bayan ya mutu ya dade to ruwa za a yi ruwan nan kaman ruwan mani yadda ka san shi akwai wani iri wanda ake ce ma kashin kerere wannan kashin to bai bai bai lalacewa to dan adam za a yi ruwan nan ranar kiyama in aka yi ruwan nan to ruwan nan shi zai sa kowa ya ciro haka za mu ciro yadda shuka ke cirowa kowa ya fito sannan abu sale kowa ya tashi kwarai da gaske saboda haka Allah da ya halitta da farko bai gagara shi ya maida yanzu mu muna gari ya yi halitta ta farko mun girbe mun sheke mun sussuke mun sa buhu shekara guda da mutuwa in muka tashi muka kai gona sai mu sake shukawa sai ya sake hitowa sai a sake busa mata rai kuma sai mu zo mu sake girbi to haka yadda aka yi wannan to haka za a yi sake wannan kuma kwarai da gaske gashi ana ta yi kullum duk shekara insha Allah إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيي وما نحن بمبعوثين in hiya ita wannan rayuwa tamu bata zamba su suke faɗa su kafirai illa hayati na duniya sai rayuwar mu ta duniya na mutu mu mutu wani haya mu rayu wai in sun mutu suka bar 'ya'ya 'ya'yansu suka rayu to kamar su ne suka sake rayuwa mutum wanda ya bar da ya bar baya to kamar bai mutu ba kenan a wai suna cewa na mutu muna mutuwa wana haya muna rayuwa bi hayati abna'ina da rayuwar ƴaƴanmu wa ma nahanu mu ba mu zamba bi mabusina abin tadawa in an je lahira a ce a tada mu a za a tada insha Allah za a tada shi alƙawarin cewa Allah zai tada ranar kiyama wani abu ne wanda ke hana shanta cewa kuma ke sa tsoron Allah kuma ke sa a ƙi zaluntar mutane in aka yi imani da ranar lahira don mutumin shi yasa yana daga cikin sharaɗin imani bayan ka yi sharaɗin imani da Allah to ka yi imani da manzannin Allah saƙon da suka zo saboda ko an yi imani da Allah in ba a imani da manzannin Allah ba ai su manzannin za su taho da saƙo da Allah sai suka taso da saƙon nan daga Allah to ka yadda wannan saƙon da suka kama daga Allah yake to kuma ana nan ana nan to sai kai imani Allah na da mala'iku dan kai imani Allah da na da mala'iku to wannan mala'ikun su za su su ne yan aikin Allah wanda suke rubuta sakon Allah to in kai imani kuma da mala'iku to akwai imani da ranar karshe shine ranar karshe ita ce ranar lahira wannan imani da kai da ranar karshe shi zai sa ka tabbata da imani nan da manzon Allah saboda akwai ta rana da za a tada ka a saka ma da aikin da kai kuma ka yadda da manzannin nan na Allah kuma in mutum aka ce ka zaluntai in ka za ka zaluntai to akwai wata rana na nan wadda za ta zo wadda duk wanda ya zalunci wani sai Allah ya tada mutane ya anshi haƙƙin mai haƙƙi ya maida masa to saboda haka za ka ji tsoron wannan rani to saboda haka shi yasa ko da an mutu in mutum ya ce ba a tashi to zai ta cin kayan mutane kamar kamar ya ce lalai kenan zai ƙi yadda da hukunce-hukuncen Allah kamar ya ci banza kenan a akwai ranar ƙarshe wanda za a tambaye ka in ka mutu kayan ka je lahirai akwai kohar da Allah ya aje nan in an je barzahu akwai ma'aika da su bincike ka shin binciken nan aikin nan da sakon nan da manzan nan da ya zo shin ka yadda ka bi shi kayan ka je dan ko nan wurin in za a je wurin taro sai an tambaye ka shin lalle kana daga cikin wanda aka gayyata taron nan ka shiga ka taho da takarda to shi ne in ka zo lahira ba an sa ka kabari sai ka hada da mala'iku sun tambaye ka sun ma bincike tukun ka yarda da aiken da Allah ya zo shin kai musulma ne tukun sannan kakka tashi ka shiga halarar Allah ba tare da sanin yadda ake ba to ai ma tambaya sannan kuma in ma tambaya sai ka je ka tun dinga jira rada bakin gate kai ba lahira ba kai ba duniya ba kana sauraren ya za yi to in wannan ranar ta zo ta rika shi to ranar za a tada ka kuma ka samu bincike na farko wanda za a yi ma mala'iku sun ma za ka tashi da abubuwan da kai in ka je lahira za ka tashi da takaddunka na aikin alheri da takaddunka na sharri a je a bincika a ga wani yarin jaya to in garin jaya sai a je a auna wajen sigili bayan an bincika an ga takardun da aka sai a je wajen sigili a bincika to bayan an bincika sai akwai ta hanya da za a bi ita kuma in mutum ya taho da kaya masu nauyi to yana iya sarƙe ya wuce ya haɗa wa nuri in kuma ya taho kayan ba nauyi zubi ba nauyi sai ya wuce lahiya lau to sai ya wuce to daga nan kuma sai a shiga aljanna duwa namun suna jiran kafa to sai a ce duk ƙarya ne duk babu su to ai kaga sai a zanna duniya a ta cin kayan mutane a zanna duniya a ta shagalin duniya tunda ko ka san ka ci kayan kowa ko ka je ba komai za a yi ba ka ƙi bin Allah ko ka je ba wani abu za a yi ba kaga rishin imani da ranar lahira matsala ne shi yasa dole a imani da ranar lahira shi yasa Allah duk wanda bai da imani da ranar lahira ba ko mai yadda da shi to bai da Allah ba bai da manzon Allah ba lalle ne to amma yanzu kusan su kafiran da suna faɗa da baki amma yanzu mutane yanzu kamar su suna yi ne a aikace ka gane ku ana nuna kamar ba lahiran ma ka gane ku yadda mutane suka ɗauki rayuwar duniya yanzu da zaluncin mutane da cin kayan mutane sai ka ga kawai bai yadda ma akwai lahira ba ko ko in an je lahira Allah bai saka gaskiya ya kamata a yi kokari a ji tsoron Allah a ji tsoron lahira ba ma wa'annan masu daji ba masu kayan mutane a yanzu san ma mutane cin amana da sata da ha'inci da abubuwa sun riga sun yawa sai kaga mutane kawai ba su yadda ma cewa sun yadda akwai lahira sun yadda akwai mutuwa amma kamar ba a tsoron mutuwa kamar ba a tsoron sakamakon na ranar kiyama da yadda kowa jira yake kawai haƙƙin wani ko zaluncin wani ko cutar wani dan ya cuci dan uwan shi musulmi ko ya zagaye ko ya bugai ko ya ci mutuncin shi kamar ma ba komai an je lahar ba komai to akwai sakamako kuma ana zuwa za a auna in in mutum ya je da zaluncin kayan mutane ya ci kayan mutane to lalle ne Allah zai dauki haƙƙin wanda ya ci kayan mutane a maida mashi wanda aka diba aikinsa na kirki mai yawa amma ya dai da hukuk masu yawa to za a ɗauki hukuk ɗin nan na mutane a biya shi in an biya to lahiya lau sauran abin da ya rage mashi ga aljanna in bai rage ba to sauran zunubin da suka rage wajen mutane za a ɗauko a maida mashi shi da mutum da zunubin shi ya ɗan ja to sai ladashin ta ɗago to ladashin ta ɗago to sai a biya wancan da ita saboda haka ranar lahira rana ce ta tsoro yadda kafirai ba su tsoronta to ya kamata mu musulmi duk wanda ko da haƙƙinka ko ko cewa aka yi Allah ya saka min sai mun je lahira a biya to in kana da ko kata ko da gaskiyar ka ji tsoron wannan magana kai kokari kai ka diba ka ga in akwai haƙƙin mutum kai kokari ka je ranar lahiran nan da rana ce mai mai tsanani in kafirai ba su tsoronta mu kamata ya musulmi su tsoronta to Allah ke cewa su ke cewa haihata haihata limatu aduna in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahaye wa ma an hani wa usina in huwa su suke cewa in huwa shi hudu bai zamba ma hazar rasul wannan manzo bai zamba illa rajul face mutum ne sai dai mutum ne iftara alallahi kaziba da ya kirkiri ƙarya ya dangana ta ga Allah wa ma na hannu lahu bi mu'minina mu ba masu imani bane mu ba masu yadda bane da shi musaddiqina ba masu gaskatawa ne bil ba'asi da tashi ba da mauti bayan mutuwa ba duk wannan da yake ta za a tashi ranar mutuwa a tashi bayan an mutu za a tashi mu duk ba mu yadda ba a'a yana daga cikin imani imani bil yawmil akhir imani daga ranar lahira da ranar karshe shine ranar lahira qala qala rabbin surni bima kazzabun qala amma ka illa yawmil nadimin kala sai annabi hudu ya ce rabbi ya ubangiji na unsirni ka taimake ni bi ma kazzabu ne da wannan karyatawa da suka yi mani ka aiko ni ka ce a ba da gaskiya da kai sun kiya kuma akwai ranar ƙarshe sun kiya ni sun ce mutum ne kamar su ina ci kamar da suke ci ina sha kamar da nake sha saboda haka Allah ka taimaka mani a bisa wannan karyatawa da suka yi mani kala Allah ya ce amma kalila nan lokaci kaɗan min zamani daga zamani la yashbihunna wallahi za su zamo la yasiranna za su zama nadimina masu nadama ala kufrihim a bisa karyatawa su Allah ya ce amma kalila dan duk yadda lokaci ya tsawo komin aka raya ka in dai rayuwar karewa za ta to dan abu ne kaɗan saboda haka shi Allah da shekara dubu da shekara ɗari nawa da shekara kaza duk abu kaɗan ne wuri shi yasa bai riko dandana yana kamu sannu sannu mutum ya ta abin da yake yi yana ganin kaman an kyale shi a'a nan gaba sai yayi nadama amma kalilan nan dan gaba dan lokaci kaɗan da yanzu hunna za su zama nadimi suna masu nadama a bisa kafircin su da ƙaryata wanda suke maka fa hazar hu musayhar fa akhadar musayhar bil ardi fa ja'alnahum ghurfa'a fa wadan li qawmin zalimin
fa hazar hu musayhar sai tsawa ta kan musu sayhatil azabi tsawa ta azaba wal halaki da halaka ka'inat ka'inatan mai tabbata ce bil haqqi da gaskiya fa matu suka mutu baki da fa ja'alnahum muka sanya su gusa an kace kace tatakakken ciyawa ma'ana ka bakkar mami nabtu kiri ya bisa da ya bushe sayyar nahu muka sanya su misalahu kwatancin su fil yibsi cikin bushewa muka sanya su kamar dai ciyawa an yanke ta an tattake ta ta zama karmami ta zama busassa suka zama sai labari fa bodan Allah ya ce azaba nisa ta tabbata nisa daga rahama Allah ya tabbata lil qaumi zalimina ga mutane waɗanda suke azzalimai almukazzibina masu ƙaryatawa ba a san ƙaryatawa duk abin da Allah ya yi ya ce ƙoƙari ya ce gaskiya ne ba a san in Allah ya aiko da abu mutum ya ce gaski ƙarya ne a kullum mutum bakin shi ya saba da cewa gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ɗabi'a ce ta musulmi ƙarya ne ƙarya ne ɗabi'a ce ta kafirai saboda kullum mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta musulmi ba ɗabi'a irin ta kafirai ba a gaskatawa abu ce ta yadda kuma abu ce wadda ake zargin kamar mutane wanda su san abin da suke ba suke to lalle ne ko mine ne aka samu masu gaskata su ke samu ko yanzu aka ce za a ba da kaza ana neman masu takarda iri kaza su aika ce mun gaji da wannan rubuce-rubucen mu ba mu yadda ba rubuta shi wanda ya ce a akwai sa'a tana yawa in Allah sa akwai sa'a ka rubuta ni bari in rubuta in Allah sa akwai sa'a sai ka ga ya samu saboda haka kullum dai ana son mutum ya zama layin masu gaskatawa kada ya zama layin masu karyatawa muna fata Allah ya taimaka mana saboda kasancewan wannan wata wata ne mai albarka kuma tunatarwa ba ta yawa bayani akan sa bai yawa tunda rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci kuma dai an saba duk shekara hakan nan ce wani abu saboda kama watan kuma in an ce wani abin to alhamdulillahi yana dan amfani ana ƙara fa'idantuwa da abin da yake faɗa to yanzu ma din zamu dan yi bayani akan watan da kuma irin tanade-tanaden da Allah ya yi na rahama a cikin su da kuma irin alƙawalan da shugaban mu sallallahu alaihi wasallama ya yi ma masu azumi saboda samun alherin da ke cikin sa da kuma abubuwan da ya kamata mu santa a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nasihohi kwarai a cikin watan azumi ya kuma yi bayanai waɗanda ya kamata a yi bayani a kansu saboda shi watan ne mai albarka wata ne wanda sayidina aliyu yana faɗa radiyallahu anhu yana cewa shi a gani shi al'umman nan ta manzon Allah wata al'umma ce wadda Allah ke nufi da rahama kuma kamar ma shi Allah bai nufi mata azaba aka ce misa ka faɗa haka sayyidina aliyu ya ce ya ce dan da Allah na nufin al'umman manzon Allah da azaba zai mata azaba to da bai bata watan azumi ba duk irin abin da ka aikata cikin shekara in watan azumi ya zo to sai ka ga rahama da zaka samu ana ana iya hima shi yace abu biyu da Allah ya ba manzon al'umman manzon Allah shi yasa nake yake ganin cewa al'umman manzan Allah Allah yana nufin yi masa rahama ne ya ce guda shi ne azumin ramala guda kuma shi ne suratul ikhlas da Allah ba shi ne kulhuwar lahu irin tanadin da Allah ya kulhu Allahu da ka karanta ka samu rahama mai yawa kana karanta uku sai ka zama kamar ka sauke alqur'ani kana karanta ta ɗari ka ba mamacinka sai ka ga ya samu rahama wurin Allah ko cikin azaba yake Allah ya ɗauke shi ya kawo shi cikin azaba cikin rahama to saboda haka yake cewa al'umma manzan Allah da Allah yana nufin azaba gare su da bai ba su kulhu Allahu ba da bai ba su saum Ramadan ba ba shi wata Ramadan wata ne mai azumi mai mai arziki kwarai da gaske to tunda mai abu ne mai rahama to ya kamata mu yi kokari mu samu rahaman nan kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa akwai farin ciki biyu ga mai azumi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi akwai farin ciki lokacin da ya sha ruwa yanzu nan duk mun yi la'asar bare ba gashi na farko ne duk an galabaita to amma da an sha ruwa sai kaga wani kuzari ya taso mai karfi ana ta murna ana ta farin ciki ana ta annashuwa sabon karfi ya zo to farin ciki kenan to kuma wani farin ciki na musamman wanda bai karewa ranar da Allah ya hada mai azumi da Allah to zai samu wani farin ciki na musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗa yace wanda ya azumin nan da imani da ban gaskiya to Allah zai gafarta mai zunubin shi ma ta kaddama min zambihi wa ma ta'akhara haka nan wanda ya tsayu shi wata ramalan kai azumin kaza karmala na saumuhu wa qiyamu ko kai azumin ramalan ka samu gafara ka tsayi cikin watan azumin ramalan ka samu rahama wai gafara uku cikin jiranka shi dai watan in ya zo farkon abin da ake mutane da watan ya kama to sai a mutane gafara duka baki daya sai a shiga watan da wanka ka gane ku ka ramalan din ramalan zuwa ramalan a ci gaba akwai yan wace a ramalan zuwa ramalan in wannan azumin ya zo sai Allah sa kuma ka samu wani wata ramalan ya zo to zo wakka wata ramalan da ka wata ramalan ya zo to Allah ya ma gafara in kai azumin wata ramalan Allah ya ma gafara in wannan tsayewa ta laylatul wanda ta qiyamul laylatul tarawih din nan ka daure ana yi da kai zaka samu gafara Allah in ka dace da lailatul qadari ka samu gafara Allah kaga gafare kamar dai jiran ka ake da ka taba sai ai ma gafara shi cikin wata rabalan kwarai kamar Allah yana ba da rahamai kyauta gafara kyauta da kayi abu sai a ce ai ma gafara saboda haka shi yasa sai na alaihi wannan magana gashi kuma man fadar sa'iman kana magfiratan lizunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wanda ya ba mai azumi buɗe baki a ya samu gafara Allah ya mai gafara kuma Allah ya yanta wayayen shi daga wutar lahira an yanta shi daga lahira to kaga yancin nan shi ma gashi nan ana ta samu da kayi abu sai a ce an yanta ka daga wutar lahira gashi hadisi ingatacce ya ce manzala sallama ya faɗa ce kowane dare daga cikin watan ramalan da an sha ruwa to sai Allah ya dibi mutum dubu ɗari shidda sai a yanta su daga wutar lahira in Allah ya sa aka samu daren fidiri ya zo ma'ana daren da za a yi sallan daren sallah ya zo to sai a diba wannan mutum dubu ɗari shida da aka yanta so so so so ishirin da tara ko so talatin to sai a yanta su sai a ce a linka su kamar su da aka yanta sai a linka sai a yanta su a cikin daren daren daren sallah ko to saboda haka a ashe kaga yan rahama samun ta ake yancin samun shi ake kenan ran nan ina ɗalibai muna karatu da su ina ba su misali da yanci na ce kamar cewa a baka certificate ne cewa kai ɗan aljanna ne abinda ke yancin fa an yanta ka kama a baka wata takarda ce Allah tun daga nan duniya a baka garanti cewa kai ɗan aljanna ne ɗan an ce yanta ka ɗin don abin da ka ɗauka yanci ko mu nan Allah ya kafa doka kana da bawa sai ka ce na yanta bawa na to shikenan ya yantu ha ba sauran ka sake yanta shi ko da wasa ka ce ka yanta shi malaman malaman mu na fiqhu cikin littafin furu'a suna cewa in ka ce ka yanta bawanka kana da rabin bawa sai ka ce ka yanta shi to sai a ta wurin wannan mai wanda kuke sharika da shi sharikin ka abokin tare ka wanda kuke sai a ce abokin ka ya yanta bawan shi kai kana da dama za ka yanta ya ce a'a ni ban ban tashi ba to sai a dawo wanda ya ce ya yanta to kai abokin ka ya ce bai yanta wannan bawan tun da ka halta kolo yanci fa yancin fa sai ya tabbata kana da kuɗi ka yi da biyan shi ka sallamai a yanta shi ta ban da kuɗi ne aka bincika ko ba kuɗin har kotu aka je ba kuɗin to sannan ya koma rabi na wancan rabi naka ka gane ko amma kada ka da ka ce ka yanta gaba bawan kai kai cikin yatsinka ɗaya guda uku na yanta yatsanka guda na yanta shi to ya yi sarya ne ya zama bawa duka baki ɗaya to Allah shi ka wannan dokar kai kana ganin shi ya ce ya yanta ka kuma daga baya ya sake mai loka ruwa da an ce yanta ka shi kenan ka yantawa ran da ke cewa ko yanzu in mutum ya gama firamare ko ya gama sakandare ko ya gama jami'a sai ya makaranta ta rubuta certificate din shi ta bashi aka bashi ya taho da shi yanzu zai je wani aiki ko ya wata wani wata masha'a a ce ai tun da ya aikata kazan nan ko da wannan takardun da an shi shi bai wannan karatun ba wannan makaranta an hana ba ana ana haka ba ai ko sai aka ce yan taka din nan wa an yan taka ne wa shikenan kai ka samu ai kokarin shiga cikin yancin nan an gane ku in ka samu yancin an samu yancin shikenan har abada shikenan kai ka zama dan aljanna ba da ka je kai wucewa za kai kana certificate ɗinka an baka tun daga nan duniya ka samu takardar da ka je kai wucewa za kai idan da kai kila ba kuta wannan tsayuwa ba a da kai za ku ta wata hanya buci na ji an ce irin su alhaji umaru in sun je wai ba su bin layin jirgin sama mu talakawa da ke zuwa kullum mu za mu bi layin a bi auna ma kaya to su saboda suna da garanti ka gane ko kullum wuciya suke in so zo ba su bin layi da so zo ka su doki kowa kawai su wuce to nan ma duniya wannan kohoyin ma akwai sau lahira insha Allah akwai inda wasu kawai sai su yi labarin cewa an yi tashin alkiyama an wannan wahala duk akwai wanda maza Allah ya mutane na razana su ba su razana mutane na wahala su ba su wahala kawai sun wuce wala ya kai dabu nuna jannata ya rizuku bi gairi hisabi a cikin aljanna ba hisabi ba azaba Allah ya tabbake mu samu haka sai sabbai suka tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullahi ka ce in mutum ya ba mai azumi buɗe baki zai samu gafara to mu mayoyacin mu talakawa ne ba dukan muke da abin da zamu ba mai azumi buɗe baki ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan lade ba wai sai masu hali ba ba sai ahalu dusuri ba ba sai ma abuta kuɗi ba a mai mai hali ma ko talaka yana samun wannan mutumin da ya bada ruwa ko ka bada ruwa kamar yanzu gashi ba wuta gashi ana fama da ruwa ka samu ruwanka ba sanyi guda biyu ka sha guda ka ba wani ya sha guda ka samu wannan ko ka samu da bino guda biyu ka ba dan uwanka guda ka samu ya ci ka samu ka ci guda ka samu wannan ko ka bashi kurbin madara mu nan ba mu ba da madara amma tan da ka je wajen su zaka gana ba da madara kusan ma da ita ake ake bude bakin to saboda haka ba da nono ba da siro ba da soko ba da dabino bare ma yanzu alhamdulillah za ka ga mutane Allah Allah ya sa dai ana ƙara samun faɗaka za ka ga da yawa wasu in azumin ya zo sai ka ga suna ƙulla abinci ka ga ɗan taka awai haka za ka samu ruwa ciki ka samu ɗan lemu ciki ka samu ɗan dabino ciki har da ya shinkawa ka ga wasu sai sun ƙulla wani sai ka ga ya ba mutum ɗari wani ka ga ya ba mutum hamsin kaga wannan ya yi dubara wani ya je wurin wata mai kwakko ya ce da Allah na saya in Allah ya sa watan nan azumi na nawa ne kike yi kullum ka gane ko ce a na kaza ne nike kullum to kullum ki sa ma masu bukata in Allah ya kama ki zo ki an shukura kaga lahiya ne wannan an taimaka masu azumi wannan dan kulbe kokon da ka ba mutum ba karamin alheri bane ka samu duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki to ya samu gafara zunubansa Allah ya yanta shi daga wutar lahira na biyu kenan kuma ya samu cewa ladan wannan mai azumi in ka ba mai azumi ɗaya buɗe baki ka samu ladan azumi biyu in ka ba mai azumi uku da baki ka samu lada azumi hudu in ka ba goma ka samu azumi lada azumi goma sha ɗaya in ka ba ɗari ka samu lada azumi ɗari da ɗaya ba ya kokari da Allah ko da irin wanda muke an sawar mutanen in yama yawa to sai kokari ka ba dan uwanka kai ma kai ka bashi shi wancan shi ya baka kai kuma kai ka ba wannan kaga ka samu wannan alherin kwarai da gaske to saboda haka in aka yi haka za a samu haka kwarai da gaske lalle ne a rika taimaka ma talakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taimaka ma talaka ma'abucin iyali dan yanzu wani na nan wata ramala ɗan da ya kama yana da iyali yana da mata amma bai da ƙwarar gero bai da ƙwarar dawa bale ma ka ce ƙwarar shinkafa bale ka ce na da taliya bale ka ce to ka an da irin wannan kuma suna nan cikin riguna manya ba an kara ba haka ɗin suke ba dan masu tafiya suna cewa da Allah alhaji a taimaka mu alhaji a taimaka mu to su wannan ai suna iya buɗe baki manzo Allah ce duk wanda ke iya buɗe baki ya ce a taimaka mani wannan ba talaka bane ya ce wa'anda ke talakawa wa'anda mutane ba su kula da su ba suna nan cikin manya-manyan riguna ana ta ganin akwai amma kuma ba su iya tashi su hidi su bayyana bukatar su to wannan su ne talakawa su ya kamata a gane a rika taimaka mawa in dai kana ganin kai ka san mutum baya wata sana'a yake ba kana ganin to ai kokari a rika taimaka masu su suna can ba su iya bin layi su an shi ta kawai din nan ba su iya zuwa gidan alhaji su ce a taimaka mana su ya ce masara ko ce shinkawa kuma sun baro iyali iyalan nan sauraron su suke su je su kai masu an gane ko irin wannan da Allah in an san su kai kokari da Allah ya rika taimaka masu tunda manzon Allah ya faɗe su yace wanda talaucin na cin shi amma shi bai iya tashi ya gaya ma mutane bukatar shi to saboda kai an fahimce su to taimaka masa yana da muhimmanci dan in ka taimaka ma wani mutum da to ka ba shi shi ɗaya amma mutum da zaka taimaka ma shi mutum 20 tunda a kalkashin kuma zaka ga yana da wajen mutum goma kalkashin amma bai da abin da zai ba su to saboda kamar yanzu kowa ya san ana cikin yanayi to da Allah in an ankara da irin wannan to a rika taimaka wanda duk Allah ya hore ba abin da zai taimaka ya taimaka masa manzo Allah sallallahu ya ce in mutum ya taimaka ma talaka ma abucin iyali a cikin watan Ramadan to Allah zai sa mala'ikunsa duka baki daya su ta mai addu'a har watan Ramadan ya kare to kai ko ko malaman garin ku aka za su je ma addu'a har watan azumi ya kare ai kai ka ka samu alheri ko bari a ce mala'ikun Allah su ta ma addu'a har watan Ramadan ya kare saboda ka taimaka ma talaka ma abucin iyali Allah taimake mu da taimaka mu manzan Allah sallallahu alaihi in watan rabalin ya kama yana zama dama manzan Allah mai alheri ba wanda ya kai shi alheri to da watan rabalin ya kama kuma sai alherin ya karu Aisha ta ce sai ya zan kama buguwa duk abin da ya zo sai ya dauka bada kuma yana son mutane su kasance cikin farin ciki cikin watan rabalin ko yan wakahi in manzan Allah lokacin lokacin watan azumi ya kama in wanda ya cancanta tsaida mahaddi ne sai manzan Allah ya tsaida mahaddi a sallame shi in bulala ce a yi mai in abin da za a yi mai a yi mai dai a sallamai in wanda bai ba wani abu ne mara mai tsanani ba sai a sakai ya zama dai waka himman zan Allah ba kowa saboda wata ramalan ya kama yana sakin duk wani wanda yake in ba shi ake bin kai ya biya ma a sake su a salami mutane a samu su je su watan azumi cikin farin ciki saboda haka maza Allah sallama yana so a taimaka mutane kwarai da gaske yana son a rika yi taimakon yana da muhimmanci kwarai da gaske in ka je kasashen waje za ka ga suna taimakawa a saudiya za ka ga an limamin masallaci sai a ce lalla ya lura da masu sallah kusa da bayan sai a ga an kama tirela ta kayan masarufi duk wanda ya shiga tilis din liman din nan to shi ka kashe ta yanke saka duk watan azumi zai shi lahiya lau saboda haka irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske lalle ne a kokari a rika taimakawa sai bayani na uku a yan uwan masu malamanmu da iyayenmu masu tafsiri to lalle ne wata ne wanda ya kamata a koya ma al'umma manzon Allah haɗin kai kuma a koya ma al'umma manzon Allah addinin su kuma a yi kokari saboda halin da muke ciki a rika addu'o'i kuma a yi kokari a rika yin bayanai wanda za su gamsar da mutane na haɗin kan al'umma manzon Allah ba na raba su ba kullum manzon Allah shi al'umman nan tasu yake a jawo a jawo su zama cikin al'umma ce shi manzo Allah yana da yana daga taken shi ma ranar kiyama ummati ummati wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati shi manzo Allah sallallahu alaihi kowane annabi yana cewa ta kaina nake shi ko ta al'umma ta yake da an tara manzon Allah daga tashin alkiyama cewa zai ana al'umma ta kullun soke al'umma shi ta karewa to da Allah ai kokari mu rika jawo al'umman manzon Allah ko magana ko ra'ayinka zaka faɗa to ka rika faɗa cikin sauki cikin taushi cikin tattausa hali kamar da Allah ke faɗa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana bare ku kafirtawa ta sauki bid'antarwa ta sauki a jawo mutane a lallashe su a kiyaye su a ba manzon Allah al'umma in dai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ya da shi musulmi ne sai kokari a jawo shi a lallashe shi a tura mashi dan shi a turo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah yana son shi kwarai da gaske shi malami wakilin manzon Allah ne duk magana da yake yi yana yin ta ne a kalakashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka wanda ya kasance wakilin manzon Allah to ya kamata ya kasance duk abinda zai yi ya rika kokari yana ganin cewa maganar manzon Allah ce yake sallallahu alaihi wasallam muna ganin haka taka tsantsan wajen wakilan gwamnati in gwamnati ta naɗa wakilinta ko ta tura shi da wakilai suka ja ce to yanzu dai ban gaya mashi ba amma dai in mun koma yadda muka yi da shi zan zo in hidi ka gane ku kaga yana yana taka tsantsan ba bai son wakilci wa- wanda yake a- a- wanda zai je ya ja maka shi abu to saboda haka mutum ya taka tsantsan a bisa kujerar manzon Allah da ya hau shi wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne littafin da yake karantawa qala Allah ne qala rasulullahi saboda haka mutum ya kokari ya rika hidin abinda manzon Allah din ya faɗa kwarai da gaske saboda kuma nasiha wani ya gaya mana yace da Allah a kira samari wajen tafsir in an je da Allah mafi yawan samarinmu an ce ana samu ko da rana sai a samu wasu abubuwa mutum ya keɓe da abokansa a yi ta yin wasu masha a makon mutum ya keɓe da ƙur'ani sai ya keɓe da kayan wasa ko kayan kalle-kalle ko kayan karta ko kayan lido mutum ya ta yi waya yara da rana a da Allah a rika keɓewa da tasbaha da salati ga manzon Allah da istighfari da tasbihi da tahmidi a ba kayan wasa da Allah cikin watan azumi ai kokari da daddare kuma a bar cika dare wajen hira in hira za a yi to a yi ta Allah ta manzan Allah amma a bar tsayawa da kayan karta da kayan lido mutum cikin watan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai yi aikin da Allah zai mai rahama ciki ba to in bai samu gafara cikin watan Ramadan ba ko je shiga Allah ya kara nisan tashi shi mutum sadda kowa ke ragubin ya samu rahama Allah shi kuma sannan zai rika abubuwan da ba su dace ba wani duk hali na na kunci albarka wata ramalan din da albarkan cewa mu al'umma manzan Allah ne Allah ya wajabta mana shi to albarkan manzan Allah din muna fatan Allah ya mana ladufi Allah ka mana sauki albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan duk mai bukata Allah ya biya masa duk mai buri na duniya shi da lahira shi Allah ya cika masa kuma Allah ya shirye mu shirye zura mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad rasulillah wa ala alihi wasallam
Alhamdulillah, tafsirin karatun Alƙur'ani mai tsarki kenan kuka saurara daga masallacin 'yar addu'a wanda a Sheikh Malam Dahir Imam ya gabatar. A madadin wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin kawo muku tafsirin, ni Abubakar Salo ɗan tsuntsu nake cewa mu sha ruwa lafiya, Allah ya karɓi ibadar mu, amin.